بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكون وتا تقوس قوة جمادة جمادة الآخرة shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 21 ga watan 1 shekara ta 2024 shekarar miladiya insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka na wiqayatul insan min aljinni wash shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a inda malam ke mana bayani game da ma ya juzu min alkazib abinda ya halatta mutum ya yi ƙarya a kansa idan ya samu halin kansa a cikin halin da shari'a ta bashi zai iya faɗin abin da ba haka ba domin tsaya ne a daidai inda malam ke mana bayani cewa lallai ne idan mutum ya tsinci kansa a cikin halin matsi ta yadda aka takura masa aka matsa masa sai ya faɗi wani abin da yake tonan asiri ne wa kansa ko ga waninsa to babu laifi ya faɗi abin da ba daidai ba a kai za mu tashi daidai inda mala ya ce amma mali ghairihi amma abin da ke ga waninsa yadda zai iya ba da kariya ga waninsa idan aka tambaye shi game da waninsa akan abin da ya san idan ya faɗa tonan asiri ne babu wata maslaha ta mutane a kai, bai bi ai yus'ala an sirri akhihi kamar a tambaye shi game da sirrin ɗan uwansa falahu ayyun kirahu, to wajibi ne a lokacin ko kuma yana da kyau a lokacin ya yi inkarin wannan abin, a tambaye shi wani abu da shi ya sani game da ɗan uwansa, amma idan ya faɗa kuma tonan asirin ɗan uwan ne zai kasance babu wata maslaha ta shi mai tambayar to babu laifi ce bai sani ba ko ya inkarin abin ma ya karyata shi domin rufin asirin dan uwansa a lokacin shine abin da yafi wa ay yusliha bayna dharrati min nisa'ihi ko kuma yayi sulhu ya gyara tsakanin kishiyoyi min nisa'ihi daga matayensa bi an yadhhar li kulli wahidatin ta yadda zai bayyana wa kowace ɗaya daga cikin su annaha ahabbu ilaihi cewa ita yafi so idan ya ji wajen ɗakin farko ya ce mata ita ce mafi soyuwa a gare shi haka nan idan ya koma wajen ta bi ita ma ya bayyana mata cewa ai ya fi santa wanda kuma abu ne sananne babu yadda za a yi so guda biyu di ya haɗa zuciya ɗaya kuma ya kasance ɗaya suke ba za ta yi ba dole sai ya kasance akwai wanda yake ya fifita akan ɗayan. To, amma don kowace ya kwantar mata da hankali, ya nuna ya tare da ita ta ji daɗi ya kwantar mata da hankali don aure ya ƙara danko, sai ya nuna ai ya fusanta a kan ɗayar. To, wannan babu laifi, insha Allah, ta'ala kamar yadda malamai suka ambata. Allah ya ce, in ta maganar da aka ɗauko daga Imamul Ghazali a cikin iya ulumuddin ta take a nan wajen. Ƙalan Nawawiyu alaihi rahmatullah. Malam Imamin Nawawi Allah ya masa rahama ya ce, وكلام الغزالي هو أحسن ما رأيت في هذا الموضوع yace maganar Imam al-Ghazali wannan wacce muka ambata yace ita ce mafi kyawun abin da na gani a wannan gurbi dake bayani akan abin da ya shafi abin da ya halatta na ƙarya wa yu'ayyidu ma dhahaba ilayhi al-Ghazali malai yace yana karfafa kuma abin da malam Ghazali ya tafi akai hadith ummu kulthum radiyallahu anha hadisin Ummul Kusum Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul na ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa laysal kazzab ba makaryaci bane allazi yuslihu bainan nas wanda yake kokarin daidaita tsakanin mutane fayunmi khairan ya nufaci alkhairi tsakanin mutane biyun aw yaqulu khairan fa aw yaqulu khairan ko kuma ya faɗi alkhairi tsakanin mutane guda biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar duk mutumin da ke kokarin sulhunta tsakanin mutum biyu wanda ba sa ga miciji ya je ya gaya wa ɗayan magana da za ta daɗaɗa masa rai akan ɗayan ya koma wajen ɗaya ɓangaren shi ma ya gaya masa magana da ta masa daɗi game da ɗaya ɓangaren suka ji lalle kowa yana so ya haɗu da juna domin su gaba da mu'amala suka dawo suka shirya wannan dalili sakamakon ƙaryar da ya musu to wannan ba makareci bane inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa iyakaci za a kira shi mai sulhu tsakanin mutane mutumin kirki saboda ka babu lafiya irin wannan lamari wannan hadisi muttafaqun alaihi malai ce bukhari da muslim suka fitar da shi da muslimun fi riwayatin imam muslim ya ƙara a cikin wata riwaya ta sa qalat ummu kulthum ummu kulthum tace ولم أسمعه بن جاء النبي إرادة أمنتي سارة تبت أغريش با يرخص في شيء مما يقول الناس yana rangwame yana sauki daga cikin abin da mutane suke faɗa illa fi salasin tace sai cikin abubuwa guda uku tace ban ban taba ji annabi yana rangwame yana kauda kai game da abin da mutane suke faɗa da bakin su ba kamar yadda yake rangwame akan wasu abubuwa guda uku ga su kamar haka ta'ani tana nufin na farko alharbu akwai yaƙi ma'ana lokacin da ake yaƙi tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba babu laifi a samu wani musulmi ya je rundunar arnan ya gaya musu magana da ba haka take ba ya ɓadda kama ya nuna ba tare yake da musulmin ba don ya gaya musu magana da za ta tayar musu da hankali ta tsorata su ta firgita su ya nuna musu cewa lallai rundunar musulmi sun zo a shirye suna da yawan da waɗancan kafaran ba za su iya tankara su ba suna da kimtsi da shirin da za su gama da su cikin ƙanƙanin lokaci don ya tayar musu da hankali ya sa musu tsoro ya karya su to wannan ya halatta babu laifi don annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce alharbu khud'a lalle yaki dan zamba ne wal islahu bainan nas abu na biyu shine sulhu tsakanin mutane wa hadithur rajul mar'atahu da kuma zancen da mutum zai yi wa matarsa domin ya ƙara danƙon zumunci tsakaninsu ko da abin da ya faɗa ba haka bane wannan babu laifi a kansa wa hadithul mar'at wa hadithul mar'ati zawjaha hakanan zancen da ita ma mace za ta yi mijinta domin ta kwantar mai da hankali a ta kawar da abin da yake tsakaninsu na rigima da wannan shi ma koda akwai rashin daidai a ciki ko kuma akwai ƙarya wannan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya rangume a kansa abu na gaba hibbul lisani anil ghibati kiyaye harshe daga giba قال تعالى الله سبحانه وتعالى يتي ولا يغتب بعضكم بعضا kada sashin ku yayi gibar sashi ayuhibbu ahadukum shin dayanku zai so ay ya'kula lahma akhihi maitan yaci naman dan uwansa maitan alhali ya mutu matacce fakarihtumuhu annabi Allah subhanahu wataala yace to lallai a kyamaci wannan aiki na giba a kyamaci wannan aiki na yi da mutane. Wa an abi bakara ta radiyallahu anhu an karɓo daga abi bakara Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ƙala ya ce haƙiƙa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce inna dima'akum haƙiƙa jinan nakinku wa amwalakum da dukiyoyinku wa a'rabakum da mutuncinku haramun alaikum haramun ne akan ku haramun ne wani ya zubar da jinin wani ba tare da haƙƙi ba haramun ne wani ya ci dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba haramun ne wani ya ci mutuncin wani ba tare da haƙƙi ba ka hurmati yaumikum hadha kamar a haramcin ranarku ko yininku na yau shine ranar arfa fi shaharikum hadha a watan ku wannan shine watan zulhijja ɗaya daga cikin watanni masu alfarma fi baladikum hada a garinku wannan shine garin makka garin da yake da alfarma man da khalahu kana amina ala annabi tsira da aminci tsar tabbata gare shi ce ku saurara hal ballagtu shin na isar sabai suka amsa da bala ya rasulullah annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi lallai ka isar wannan hadisi shi ma ɗaya ne daga cikin hadisai da yake nuna haramcin mutum ya shiga cikin haƙƙin ɗan uwansa daga cikin ma'anar shiga haƙƙi shine akwai cin mutunci daga cikin mut- daga cikin cin mutunci kuma akwai cin naman mutum shine kai zancen mutum da abin da idan ya ji ba zai ji daɗi ba a bayan idansa wannan shine abin da ake kira da ghiba zikiruka akaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da ba zai ji ba idan ya ah, ba zai ji daɗi ba idan ya ji idan ya ji abin da ka faɗa din wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yarda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace kullul muslimi hakika kowanne musulmi alal muslimi akan dan uwansa musulmi haramun damuhu haramun ne jininsa wa maluhu da dukiyarsa wa irduhu da kuma mutuncinsa wannan hadisi shi ma kamar wancan hadisin da muka gabatar ne hadisi ne a ingantacce wanda imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul birri wa sila babu tahrimi zulmi muslim wa an abi darda radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam an karbo wannan hadisi daga abi darda Allah ya kara masa yarda yace hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man zakara imra'an bi shay'in laysa fihi li yu'ibahu bihi wanda duk ya ambaci wani mutum da wani da wani abu wanda ba shi da shi dan ya aibata shi kawai habasahu Allahu fi nari jahannama Allah madaukakin sarki zai tsare shi a cikin wutar jahannama hatta ya ace bi nafadi ma qalahu fi har sai ya kawo abinda zai nuna abinda ya faɗa akan wancan din haka ne har sai ya kawo hujja ko dalilin da yake nuna cewa lallai wancan abin da ya faɗa akan dan uwansa haka ne wanda ko ba zai iya kawowa ba wannan hadisi rahu tabarani bi isnadin jayyidin qalahu al-mundhiri imam al-mundhiri yace isnadi ne jayyid hadisin ya inganta wa ana bi musa al-ash'ari radiyallahu anhu an karbo daga abu musa al-ash'ari Allah kara masa yarda qala yace qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah ayyul muslimin afdal wannan musulmi ne yafi falala a cikin musulmi gaba daya qala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man salimal muslimuna shine wanda musulmi suka kubuta min lisanihi daga harshensa wa yadihi da kuma hannunsa wanda musulmi suka kubuta daga sharrin hannunsa baya dukan su baya zagin su baya daukar abin da ba nasa ba a daga gare su sannan kuma baya zagin su da bakin sa baya ci musu mutunci baya giba su duk abin da zai kai ga taba mutuncin su yayi da bakin sa to wannan baya yi annabi ya ce to wannan shine mafi alkhairi mafi falalar musulmi gaba daya ba mai yawan sallah ba ba mai yawan azumi ba ba mai yawan kaza ba koda kana ibada yadda ya kamata matakar baka kiyaye waɗannan abubuwan ba to baka cikin mafi alkhairin musulmi Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa an abdullah bin amr bin al-as radiyallahu anhu an karbo daga abdullah dan amr dan as Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة أن بسيرة أمنتي سكارة تبتا أغريشيتي المسلم مسلمي wanda yake amsa sunan musulmi kalmar musulunci take gasgata a kansa man salimal muslimuna shine waɗanda musulmi suka kubuta min lisanihi daga sharrin harshensa wa yadihi da kuma sharrin hannunsa wal muhajiru muhajiri kuwa wanda yake hijira ainihin wanda sunan hijira yake tabbata a kansa karan fari man hajara ma nahallahu anhu shine wanda ya kaurace wa abinda Allah madaukakin sarki ya hane shi daga aikata shi baya aika baya zakiwa duk abinda Allah madaukakin sarki ya haramta zai kaurace masa ya guje masa to wannan shi kalmar hijira take fara gasgata a kansa kafin ta gasgata akan wanda ya tashi daga garin sa ya kuma wani gari dan sai ka iya yin hijira da zuciyarka sannan ka kan yin hijira da gangan jikinka sai zuciyarka ta yadda Allah madaukakin sarki shi ya isa baka doka ka bi shi kuma isa ya hana ka ka hannu ka hannu daga hana-hanansa ka kaurace wa duk abin da baya so ka yi abin da yake so to kai hijira mafi girma kenan sannan sai ka hijira ta biyu ita ce sai ka tashi daga garin da aka hana ka addini aka hana ka bautawa Allah madaukakin sarki yadda ya kamata sai ka koma inda zaka bautawa Allah madaukakin sarki yadda ya kamata wannan ita ce hijira ta biyu waccan ita take fara zuwa sannan kuma sai wannan ta biyo bayanta wannan hadisi shi ma ingantacce ne Imam al-Bukhari ya fitar da shi Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka ina gani sai mu dakata anan saboda yanayin lokaci sai kuma sati mai zuwa idan Allah subhanahu wataala ya kai mu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله